ولا مخرج من هذا إلا العلم يا إخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداعي وفيها الدواء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba mu ikon ci gaba da tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma wanda yau muna 22 ga wata na shawwal hijira shekara 436 wanda ya dace da bakwai ga wata na takwas shekara ta 2015 a sati da ya gabata mun tsaya muna da cikin sotun nisa mun tsaya ƙarshen aya ta 43 ta wannan sura bismillah al-rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تدلوا السبيل الله سبحانه وتعالى iya ambata mana wani abin mamaki na yahudawa la'antar Allah ta tabbata a gare su ya ce alam tara illallabi na utu nasiban min alkitab shin baka gaba ko baka ga waɗanda aka ba wani rabo wani kaso daga cikin ilimi na littafin Allah nan abu kallo na amana ka kalli abin mamaki wani irin abin mamaki wanda aka ba ilimi ilimi na littafi daga Allah subhanahu wata'ala wanda shi kamata ya zamanto a gaba a gaban bin gaskiya ko kira akan bin gaskiya amma waɗanda suke da wannan matsayi su ne ga su yashtaruna dalala suna sayan bata da kudinsu nan cikin malamai na cewa kawo kalmar istira ko shira iya ba da ma'ana cewa kwarai abin mamakin kowotar asalin dan adam an gayance iya sayan kaza iya sayan wani abu da yake so da kudin shi da wani abu da yake so zai bada a bashi wani abu da yake so wannan mutane an ba su alkhairi na Allah da a saman ƙasa babu wani alkhairi na Allah irin littafin Allah irin maganar Allah Allah ba su ilimi daga cikin littafi na Allah amma maimakon zamta suna a tahon gaba wajen bin gaskiya sai ga su suna meka wannan gaskiya suna barin wannan gaskiya suna ɗaukar bata suna sayan bata da kudin kamar da suna sayan wuta da kudin wannan mutane akwai abin mamaki ke yace yace bayan yace suna sayan bata ma'ana da kudin su kuma bata tsaya nan ba su sun ki wadin gaskiya sun ki bin gaskiya kuma wa yuriduna an tadillu sabil ku waɗanda kuka zo kuka yi imani kuka bi gaskiyar ba su bar ku ba nema suke yaya za a yi kukin ma ku bace amma makin suke nan su sun ki bin gaskiya sun ki aiki da gaskiya kuma da kuka bi gaskiyar neman yaya za a yi ku bar gaskiyar ku zamanto akan hanya bata yace wallahu a'lam bi adaikum Allah ya yi ku sanin makiyan musulmi wannan makon yahudawa ko an ta makiyan ku ne ba san ku ba suke an gaya muku nema suke su fatar da ku amma wakafa billahi waliya wakafa billahi nasira Allah ya isa ya wadatu ya zamanto mai taimakon wanda ya koma gare shi Allah ya wadatu ya isu ya zamanto mai taimakon wanda ya koma gare shi mana akwai kira ga masu imani ku ɗauki Allah shi ne waliyinku ku ɗauki Allah shi ne mataimakinku ya wadatar da ku da komi ka ku damu da su ka ku yi tsoronsu ku dogara ga Allah zai taimake ku tabbas wannan shi ne abin da yake cikin wa'annan ayoyi na lalace gaba من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطينا ويقولون سمعنا وأطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا na'am nan kuma cewa Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyanar mana wasu halayya na wasu daga cikin yahudawa za mu ce kudin saru nan hadu aka ce mana yahudawa minan ladina hadu daga cikin waɗanda suke kan addinin yahudanci ‘yan huduna mana ‘yan akida ta mabiyan mana a taura daga cikinsu akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna canza kalma daga wurinta nan tarif akwai lafzi akwai ma'anawi akwai wanda lafazin ne za a canza don kakka gane wata gaskiya misali yan uwa abu ne tabbatacce sunan ahmad ko muhammad ya zo a cikin attaura amma sun bi irin wannan wurare sun musu irin wannan canza lafazin dai da kakka gane muhammad ko ahmad ne don ka a gane shi ne don ka a bi shi akwai inda akwai lafazin da ke bada wani ma'ana amma an zo fasara sai a fassara muku saɓanin abin da yake rubucen a ta ainihin ma'anarta kaza ne yanzu misali za ka ga irin abin da ke cikin injil wadda yake har yanzu akwai abin a rubuce annabi isa alaihissalam iya maganar wani zai zo bayana wanda bayan na huce zai zo bai magana da ra'ayi iya magana da wahayi zai isa muku abin da bai isar da shi ba kaga wannan iya karanta da kai kenan ana jiran wani bayan isa amma wanzu ba suke cewa fasara sai ce a nan ana yi isan ne zai dawo alhali a rubutan ba ta yi wani zai zo bayana wani ya ce zai zo amma kai mai ji ya ce maka a nan a shi izin abu alhali a rubutan babu bai ce ba ni zan zo cewa wani da turanci da larabci da waranci haka kalmar take har yanzu wani amma wajen bayani ya ce mutane a nan su masu karatun ya ce ai wannan isan ne wannan ana samun wani wannan bada matsala a yau domin cikin mabiya na injil yan katolik sun yi wani matsala domin su a katolik a yau aƙidarsu kai mabi ba ka damar karanta bibin da kanka dai kudin kaje coci ka zamana wani limamin coci ya gaya maka ma'anar abin da yake cikinta shi yasa ake samun da wuya ake samun masu musulunta a cikinsu shi yasa aka yi samun musulunta a cikin 'yan sauran aƙidun cikin prostatan an yi samun masu musulunta domin suna karantawa su da kansu aƙidarsu to wajen karatun mutum irin wani abu ne sai ya gano hakikanin gaskiya ya gane nan ana wasa da hankalin shi ne sai ya gane gaskiya kenan wannan aiki yanzu ma akwai a cikinsu da mamaki akan samu irin wannan abun a cikin al'umma ta musulmi masu ɗauko maganar Allah su kai wata tarifin nan da Allah ce kaza ai kaza ke ne kuma ta tafsirin akwai batini akwai zahiri me yawa kawa aqidar akwai tafsirin baɗini da wani zahiri aƙida ce ta soko ɓanna a cikin addini ke duk mutum ka to ɓarar da ya yi duk irin ɓanna da ya ahili ƙarara sai a ce ma'a wannan ilimin baɗini ne ya za ka yi kai ka san baɗini sai wane santa alhali ƙura ana arabiyan gane da iwanci ka san fusar ayatu ayoyin taki-taki larabci da gangariya amma ce anan wai baɗini ne wani ba nan duk duniya babu wanda ya tafsirin cikin shekara dubu da ta wuce sai shi wannan malamin shi ne ya gano baɗinin annabi bai gano ba sahabbai ba su gano ba duka wannan karnin babu wanda ya gano ya karnin shi ne kurin ya gano don tafsirin da ya yi ba shi da madogara ɗaya cikin karni dubu da ya wuce dubu da ya wuce ba malami magabaci da ya ce wannan ayan ma'anarta kaza shi ne ya ce haka ne kuma ya mu kirkiri cewa ilimin baɗini ne ya ka iya kaga zama dini dole daga nan aka kawo banna a cikin addini da ka yanwa wannan har yanzu iya nan irin canza wannan ma'ana a misali wa kallama Allah Musa ta kalima to su suna cewa Allah bai magana ba ce Allah ya magana da Musa me suka san abun ya ce anan wa kallama wa kallama Allah Musa ta kalima wa kallama Allah Musa ta kalima wai kira ana wai Allah Musa ne ya ma Allah magana ba Allah bai wa Musa magana yau cikin suna nan suna nan tafsirin dan wani a takaice wannan irin aikin Yahudawa ne Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana dan ya mana kashe mu kan mu shakairin wani hali yace yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna canza kalma daga ainihin yadda Allah ya dora ta yadda Allah ya ajje ta ويقولون daga cikin mugun halin su bayan tarif kan juya kalma ya kudu sami'ina wa asaina eh mun ji abin da kawai amma an kiba aiki mun ji mun ki shin sami'ina wa asaina mun ji abin da ka hudi sarai mun ki bin abin da ka hudi kenan da gangama ne kun bin ka ne ba ai kun wasu ma a gairin musulmin wara'ina suna kawo ta kalma wasu ma a gairin musulmin wannan kalma ce mai ɗaukar ma'ana biyu ta yi su kawo ta su da niyyar suka ganar salasalama amma a zahiri kamar suna kalma yabo ne domin na wata makar da musu mai ma'ana ka ji kakkaji mugun abu tana ɗaukar haka tana ɗaukar ma'anar ka shurara kakkaji mugun abu kuma tana ɗaukar addu'a mummuna addu'a allah kurmutar da kai kan allah ya da kai ma'ana addu'a ce ta allah samu baibanci kai ma'ana bi gare ta da ce ku ga a muga abin muna nihin ka muna nihin kaza ne ka kamar suna nihin waccan ta yabo ta abin kirki amma a ba suna yi ne don su soke shi wa ra'ina ra'ina tana ɗauka ma'ana unzurna dakata mana ɗan dakata mun shura dakata mana tana ɗauka daga ra'una mai ra'una alhumuk kamar cewa suna dangana mai wauta wauta wawa astagfirullah kina a ƙarshe suna ɗaukan abu wanda yake daukan ma'ana biyu da niyyar suka aka yi magana ta muwanta muke ne cikin aikin kenan yace layyan bi alsanatim suna canza abin da yake zuciyarsu ta hanyar harshe a zuciyarsu suka ne amma a harshe sai ga ba haka bane suna canzawa ne da harshe yace wada'anan fi din kuma suna haka ne dan suka ga addini Allah ya ce wa'annan mutane ahlul kitab wanda aka ba littafi daga wajen Allah wanda kuke rike da littafin Allah ku shiga irin wannan hali Allah ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na maimakon ku ce sami'na wa asaina maimakon haka ku ce man sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a haka kamata ku faɗi ba sami'na wa asaina ba kuma maimakon ra'ina kalma mai shubha ku ce man wanzurna wanda ba ta ɗaukar wata mugo ma'anar ya ce da haka suka yi cewa sami'ina wa atana wasu ma wanzu ina mamakon sai wasu ma karin musulmi su ce yadda wasu ma kadai ta kawo ƙarin gaya musulmi maimakon ra'ina ku ce wanzurna kina a wannan abin da Allah masu shiri cewa cewa mun ji mun bi ka shurara ka dakata mana wa'annan kalmomi wanda suke da ma'ana kyakkyawa ba sa ɗaukar muguwar ma'ana da su ya kamata lakana khairan lau da su wadu wannan kalma ya yi musu alkhairi da wa'ancan kalmomi masu muguwar ma'ana ya ce lakana khairan lahum wa aqawm kuma shi ya zama akan daidai akan hanya ta kwarai haka ya kamata su yi walakin amma kenan al'amarin bai zamanto ba yadda ake nema gare su ba a samu ba yadda ake san la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu albarka tsinannu suka koma Allah ya tsine musu albarka dalilin kafircin an ji ne an kiya to Allah ya tsine musu albarka dalilin wannan kafirci nasu da haka fala yu'minuna illa qalila ba sa imani nan illa qalila malman tafsiri maka wadana cewa ana nihin imanin ne kaɗan mana imani da rabi da kafir ce ba rabi ko ko a cikinsu masu imanin yan kaɗan ne wani ma'ana kowace ta tabbata gare su na tufa ya tabbatar da suna imani da rabin littayi su kafir ce ma rabi kuma cewa daga cikinsu yan kaɗan suke imani kuma da ke abin kilga wani da hannu wannan shine ma'anar wannan aya ci gaba
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا نعم يا أيها الذين أوتوا الكتاب لما كرن سنة الله كي يا قوة عند أكباد التاي آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم nan Allah ya wasu umarni kuma da tahajid ka yi kaza ko kaza ya same ka ku yi kaza ko kaza ya zo biyo baya ya ce ya yawon lazina amonu ya da zai usul kitab ya ku waɗanda aka ba littahi aminu ku yi imani bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka sabkar na alqur'ani kenan ku yarda ku gaskanta duk irin abin da Allah ya sabkar alƙur'ani kada ku zama rabi imani da rabi kafirce ma rabi a gaba ɗaya ku yarda da abin da aka sabkar da shi kuma wannan littafin me za ku yi adawa da shi bai ƙarya tabbata abin da ke hannunku bai ƙarya tabbata ɗaya daga cikin annabawanku a musaddiƙan limama'akum wannan littafin yana gaskanta irin abin da ke hannunku iya gaskantar da attaura ko inci to wannan kira da Allah ya yi ku yi imani da wannan littafi ku gaskanta shi min qabal an natmasa wujuhan fanarudduha ala adabariha ku yi imani kahin mu shahe huskokinku meme da huskar baya nan malamai na ta maganganu kan wannan maganar shin da Allah subhanahu wata'ala ke musu wannan tahdid wannan barazana wannan narko da zaba cewa ku yi imani ko ku a shayin fuskarku a maida ta baya ana niyin su kasa gane gaskiya abu ne na zuciya na ma'ana ko kuwa haƙiƙanin al'amarin ne Allah zai mai da fuskarsu maimakon fuska tana kallon gaba a mai da ƙeya gaba a mai da fuska baya in wani mai ya kama an ba wahala kai wahala ta wili abinda Allah ya yi kowanne me abin mata idan Allah ya ce zai juya fuska wata koma baya inda zaka gano gaskiya tafsirin masu fassara cewa ana nihi ne hakika abinda zai biyo baya da Allah ya wannan barazana gare su ku yi imani ku gaskanta da wannan littafin kayan a shayin fuskarku a mayar da gaba baya ya ce auna la'anahum auna la'ana ko mu tsine mu la'ance su kama la'anna a sahabar sabt kamar yadda muka tsinewa muka la'anci mutanen ashabar sabt su ashabar sabt yahudawa wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya hana dukkan alal kitab yahuda ko nasaru haramu ne a addininsu yin dukkan wani aiki na kasuwa na wata mu'amala rasuludu ɗan wa abin da ya kawo haka allah subhanahu wata'ala kamar yau a cikin ruwa ta bukhari haka musulun allah subhanahu wata'ala ya zaɓa wa bayan shi ɗaukar ranar juma'a a sallar sati ita ce idin sati sai suka yi zaɓi sanka yahudawa suka zaɓi subdu wai don a haɗinsu Allah subhanahu wata'ala ya halitta sama da ƙasa a cikin kwana shidda ya wara da ladi ya ƙare juma'a ya huta subdu Allah ke subhanallah haka suke cewa ke tun da Allah ma ya huta subdu ita ce ranar hutu a gare su su kuma nasaru su kuma bangaren nasara su sun ɗauki ranar ladi wadda ran ne Allah ya fara aikin dindin ra'ayi ne ba su ɗauki ba wannan rana da Allah ba ta juma to dalilin haka tun da zaɓi sanka suka yi sai Allah ya musu wata jarrabawa ya musu ibtila'i sai aka haramta musu dukkan wani aiki a ranar subdu su yahudawa su kuma nasaru ranar ladi aiki haramu ne a gare su to sai Allah musu kuma jarrabawa mutanen wannan gari a tabu sabat wata jama'a ce wasu ke gaba ruwa yau yanki yan cikin Palestine sun ce magarin Aila ko kusa da shi dai wannan mutanen garin wannan Allah masu masu horota kili ne sai rasu budurar da aka hana su horota kili sai kiyaye su huto bakikirin su cika sama ruwa da hannu ma ya kama da hannu ma ya kama ki tabbas amma kuma a ran nan an hana an hana wata warauta kaga dai ga yace ga samu ga gari shi gashi ka taba haram kuma gabari kuma an ba su duba Allah ya ce bisa wa sai su duba suke taruwa amma su duba ka cikar ke wala ka kila ka samu wannan abun sai suka tsaya sai suka yi tawili hadan tawili kenan to tunda dai haka ne ran juma'a in za su tashi daga daga aiki ya zo ya tsara dukkan kayan kamun kihinsu ya su shi huda ya su sa yanzu rasu mutu kihi in ya zo duk ya kamu turuturu a kamun kihi in sun zo fuska wasu mutu fuskawa sun tashi ran juma'a amma an ajiye kamun kamun kamun kihi heran ladi ya zo sai a kama dukkan wannan kiyaye nan me wasu maganarsu ka ce sun yi aiki ya subdu ba su yi ba zahiri amma mai tawiri ne aikihin da ya zo rasulu shi ne a kama suna yi ji suna kan su sun yi dabara garirar gida uku da yan wa'azi ku ji tsoron Allah an hana warauta subdu ta ce wace mu ba mu yi subdu ba ku ji tsoron Allah bangare daya na wa'azi bangare daya na kamiki bangare daya na cawo ku na ruwanku ta akwai yan maro mu na ruwan ki muku ko su musu wazi wazi bi za ku kuna bakan kwala kuna wazi ko ba su da azabar Allah haka dai ana nan kuran nan kwaram Allah ya la'anci mutanen wannan garin suka koma birrika shamfaze ko dukkan gaba daya Allah ya la'anci wa'annan ko abin mamaki wa'annan da suke farautar Allah ya la'anci su kuma birrika gilga ne buri gurin buri ne gurin to kina anan Allah ya shara cewa ku yi imani da wannan littafi ko ku yi imani ko ku Allah ya juya huskokinku ko ya tsine muku irin da ya tsine ma a sahabar sabit wanda aka hana farautar sabdu suka yi Allah ya la'ance su ya mai da huskokinsu ba ma huska ba su gaba ɗayansu suka koma birrika kaga nan kenan tahdidi na cewa Allah zai mai da su birrika gaba ɗaya to su wannan bai karanta amma su wannan Allah ce ya ce da zai la'ance su irin yanda ya tsine ma ashabu sab kiran Allah yanda ya so su yi da su na kinan barazana ce ta ku musulunta ko ku game da waɗannan abin da Allah ya matanta ji to nan wannan abin da Allah ya ambata na ɗayan biyu an cikin asbabu na musulunta da ka'abul ahbar ana kawo duk da malaman eh, malaman tarihi na tsira tana kawowa ma bangar guda malaman taƙi suna ce akwai matsala kan ruwaye me da yake yin halatta cikin littawai irin sai ibn kasir sai imam kudu kan kawo ruwaye cewa kabul habar ya yi wannan aya iya cikin abin da ya sa ya musulun cewa wallahi iya tsammanin iya gudun da iya jin ayal ya ce da gaugawa ya komo gida iya ta huskashi ka aje ka hanyar koma gida ya koma buri da gauga ya koma ya gudun wai ka aje ka hanyar koma gida ma musulunta ya zama buri ko na gaba yan da ya kada abin ba tsoro shi da wannan kenan kwarai akwai ta hadidi kuma Allah mai iko ne akan komi domin da ya wannan magana ta cewa ku yi imani na aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka sabkar kuma abin wannan yana gaskantar da abin da ke tare da kunin littafi ku yi haka min qabal an nadima wujuhan kahin mu tayi huskokin fa narudduha ala adbariya mai mai da huska baya maimakon gaba aw nal'anahum ko mu tsine musu kama la'anna ashabu sab kamar da muka tsine ma mutanen sab su ne wanda aka hana farauta ya ce wa kana amuru lahi mafa'ula kaji shi kuma abin da abin da Allah umarnin Allah da abin da Allah ce zai kama an kare nawa kina abu ne tabbas a wajen Allah kar ku yi shakkar zamantowa ku haka Allah canza ku ya la'ance ku kai tsaye ya sauya halittar abu ne abu mai sauki a wajen Allah mai Allah ce gaba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما na'am ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا na'am inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan aya tana cikin ayoyi na aqidar ahlus sunna wal jamaa kan ashab asi mana waɗanda suke saban Allah matuƙa ba kafirci bane ba suna tatil mashi'a mana wanda ya mutu in dai ba kafirci bane ba duk laifin da yake kai ko ni ba ma iyawa yankewa da wani ɗan wuta ne sai dai me za mu ce wani iya ƙarƙashi ba abin mai mai Allah ke yadda Allah ya da shi amma me yau namu ne zai tabbatar wani gaskiya ya mugu mutuwa wannan akwai eh wani gaskiya ya mugu mutuwa ya mutu a gidan giya ya mutu iya tata ya mutu kamar a hili za ce wani ya mugu mutu haka ne amma maganar ɗan wuta ne tabbas wanda ya gafarta miki abu ne kuma yace tsakanin shi da Allah Allah ya hana mu shiga wannan magana tsakanin shi da bawan shi matuƙa ba kafirci bane nan sidan ya ce inna Allah la yaghfiru an shirka bi Allah bai gafarta ta gama shi da wani dukkan abin da yake haƙƙin Allah ne Allah bai gafartawa idan ka gama shi da wani kin Allah sai nan kuma ɗan wanda ake magana wai Allah bai gafarta shirka wasu suke ɗaga kurin a in dai kai shirka kurin an ƙare Allah ya ma azaba a ba haka ba ana maganar wanda ya mutu iya shirka bai tuba bai mutu wanda ya mutu akan shirka ake magana domin mai mutu gujewa wanda bai tuba an yi wazi inda har mai mushriki bai tuba mai wazi nawa suka musulunta zai kuma safai mai mushrikai ne amma suka musulunta su kowa musulmi kenan daman ma'ana aya ba ana nihin ba ne ba haka ana nihin wanda ya mutu bai tuba ba to Allah ya riga ya yanke idan shirka ce wannan kan ma ka yi shakka cewa dan wuta ne kura har annabi sallallahu alaihi cewa duk inda ka huce da kabarin mushriki ka ba shi labari dan wuta ne kake shakka makwantan ga kawure yan wuta ne nan ku bishara da wuta yan wuta annabi ce kai haka ka wasu bishara da yan wuta ne kake shakka ka haka in dai mushrikai ne duk abin da suka yi alheri kake shakka iya bada abinci iya bada taimako in mi suke in dai ba imani sharadin karbar aiki a wajen Allah imani ba ruwan Allah da abin da suka yi alheri mutuka ba su da imani yan wuta ne annabi ce kake shakka ka ba su ma bishara da yan wuta ne duk inda ka wuce kabarin su bashirun bin nar wani sahabi ce wallahi annabi ya ba aiki duk da wuce na yana haka duk da wuce na ce wuta ya ce wallahi ake same ni nan kenan maganar shirka wannan kada'an tunan ibn taymiya cikin ikhtiyarat yake cewa nan da aka yi maganar Allah bai gafar da shirka ibn taymiya ke cewa wai shirka tayi da sagira haka bi kowace da kabira da sagira Allah bai gafarta su to na an kirayi riya shirkar asgar kaza yace abin da ke ni ya tabbatar dan a kuma za su ci a to ya aka yi zaka ce ka ka daidaita mai shirka kabira da babba yace a akwai munci kuma yace duk wanda ya mutu ya shirka kowace Allah bai yahewa amma bambantin shi mushriki shirka kabira ya kurudu finnar zai dawama a wuta hala abada shirka sagira sai an mai azabo shirka wannan ya kuma gaba Allah iya gafarta mishi amma Allah bai yahi lahi yanzu misali ƙarya shan giya sauransu za ka iya tuba za ka iya mutuwa Allah ya zuci yayi maka amma shirka yace ko sagira ce Allah sai ya ma azabata a wuta to kan daga baka je can famun cikina amma Allah bai yahi shirka na kai mutum ya hankali shirka ba ta da wasa kenan shirka wannan kata'an Allah bai yayi ta idan ka mutu da ita sai ta wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha amma iya gafarta laihin dan shirka ce kololon laihi to amma laihin da bai kai shirka ba Allah yana gafartawa amma ta liman yasha magana kenan muke yake kenan iya ta ga wanda ya so wa ga ma kai zaka ce ai ni bane shirka haka masu cewa ai ni bane shirka da Allah tunda dai ni bane ni ahlus sunna ne bane shirka ai Allah ya yi muni wa ga maka ai ce liman shari'a yace kai kana ciki kai da kai naka ce dan dan maka shirka kai muwahhidi ne mai tauhidi ne dan maka shirka ba wa ce ba za a yi maka ce liman ya shawo iya baka ciki iya kana ciki kenan kaga rudu ne ga mutum ya dogara tunda shi bai bai shirka da Allah shi sunna ne zai banne shawara tunda bai shirka a'a bakar tabbas tabbas dan cewa liman ya sha iya kawo ta ruwa ta ma'azu bin jabal wanda ya tafi da alabai mai azaba wannan nasin shari'a ba ɗauko ɗaya eh wancan dawama ce amma azaba Allah zai iya maka azaba dawama ce wanda bai shirka bai ya wuta amma yakan iya shiga iyawa kwana ɗaya iyawa biyu iyawa shekara iya shekara dubu ko iyawa Allah alam sannan can ba karewa shi dai Allah abin da ya garanti shirka tabbas ba ga ta amma laifin da ba shirka ba ta ga wanda ya so in ya so yana iya gafarta maka in dai bai kai shirka da haka yan uwa kenan kalkashin wannan ya kamata mutum zama cikin halin tsoro tunda ba mu da tabbas amma in muka kauce mai shirkan to babban aiki ya samu yi kokarin kaucewa sauran ba cikin wata ruwa za mu gano da wani matsala hadisi na shawayi da mamutin mu ya ruwato cewa daya cikin sabai an anas bin malik yake cewa yaji annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa qala allah ta'ala allah mai girma da buwaya yana cewa ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibn adam law balagat dhunubaka anana sama ثم لقيتني لم تشرك بالله شيئا غفرت لك على ما كان منك wannan shaula ubani ya ce ya ɗan adam allah ce ibn adam ma da autani wa rajautani matuka ka kiraye ka yi kamunar alheri a wajena in dai ka yi hota a wajen allah ka kiraye allah allah ce zan gafarta maka ya ce alama kana minka dukkan irin lahin da ka ɗauka ce zan iya gafarta maka ba ruwa na da girman laihinka amma me idan ka zo a rayuwarka kai laihin ka nemi Allah ya maka yace ibn adam law balagat dhunubaka anana sama ya dan adam inda laihinka zai kai dandan sama thumma saghfartani kai ne yazo ka nemi gafara ta ce gafartu laka wala ubali zan gafarta maka laihinka ba ruwana da girman laihin hakenan dukkan girman laifi in dai an tuba ko shirka ce Allah zai gafarta ba ruwan da girman laifin in dai ka tuba a nan duniya yace ibn adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la atatuka bi qurabiha maghfira ya dan adam inda zaka iske ni mana ka koma inda zaka iske ni da cikon kasa na laifi to amma da kaje kaje da tauhidi baka je ba da shirka Allah zai iya gafarta maka dukkan laifinka nan ta karkashin cewa dai kenan abin da karkashin da iya nan karkashin liman shawo wanda Allah ya so kina a takaice yan uwa laihi cikin wata ruwaya wata imam al-bukhari ya rubuta haka muslim ya rubuta abu zar ke cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto sai na biyu lafazin musulun cikin hasken da daina kenan cikin hasken wata ina bin shi mana haka yin wata sai juyo ce wane ne ce abu zar ne ya ce zo mu tafi ya ce muna tahiya cikin dare a nan da yake ce mashi kaga wannan mana uhud ne yake guda mai uhud ya ce annabi ce wallahi ba na gurin a ce na mallaki girman dutse uhud na zinariya ba na bukatar a ce kwana uku ya huce da wani abu a hannuna saura duk na raba shi ce mana ce komai yawan ta tsara ba ta ce ba na bukatar ta huce kwana uku a hannuna an shi da ya abu zai zama zo kamar sufi shi ba ruwan shi da ajewa ya ga da abin da ka aje bayan bukatar ka kurin lagi ne wani iya cikin fahimtar shi cikin sabbai masaura jama'un zaɓen sabbai suna gaskiya ba haka bane inda an ba da zakka akwai damar to wannan sai ke cewa muna tafiya mun je wani wuri sai maza Allah ce mun zamana anan ka tsaya anan kakka baro kakka gusa tsaya anan kakka gusa ya yaje annabi ya gaba yace an jima sai na ji ana murya an daga murya wa in zana wa in sarar yace annabi bana ji mai mai da ya daga murya sai na so in ji mai ko da ko ne ko ne ya take shi ko ne kana hari kuma sai na tuna ya ce makana kada guza ya na tsaya kuma zanen ya ce ya yaje guza ya ce kai guza ya je yin siyon abu shi na wani sahabi wata nan za a haƙƙin udu ne annan sai zama ce masu habai a cikin dare na yau wata iska mai ƙarfi za ta huce duk wanda shi iska kan wanda ya tashi ya tsaya inda yake iska ba ta zo ba mutum ba gurbi tewa da ilimi na gaibu za a iska ce wannan wata ɗan lokar karuwa ne kurin cikin da iska ta so wani ɗan ganin ƙwaf ta yi taki ba an ce wala kilolu aka ɗauko shi kilolu a da kilo aka ɗauko shi ta zai wani rutu tabbashi da wani rutu aka ɗauko shi can wace gari gari yawa aka ɗauko shi nan ne ce kowane da gusa shi ya gusa shi mana abu zar an ce kakka gusa to ta tsoron wannan magana an ce makanak in tsaya a nan kawon gusa shi na kyale sai mun zana ya dawo na ce ya rasulullah na ji wata hayaniya wani motsi sauti mai karhi na so in iske ka sai tana ka ce mun makanak
ya ce abin da ya faru jibril ne ya zo mun a daidai dutse wannan dutsen wannan wannan ja kasa wannan baka kasa wannan sai ke ce mini mamata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna sai na ce wa in zana wa in sarak yace wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak yace wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak wa in ma ce ruwa yace abin da ya wakana mala'ika jibril ne ya zo mini a daidai waccan baka kasa da gani sai ce mini duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka in dai ya mutu bai shirka da Allah zai shiga aljanna shi na ce ko da ya yi zina ya sata ya ce ko ya yi zina ko ya sata ko ya yi zina ko ya sata ya ce ko ya yi zina ko ya sata ko ya yi zina ko ya sata ce ko ya yi zina ko ya sata ko ya sha giya lafazin musulun ko ta giya in wannan yan tamuwa su a kenan ko an sha giya ma za a shiga aljanna nan abin da ake magana karkashin waccan abin da ake nihi a nan wai ba cewa ba kurin in ko kayi zina kayi zata ka sha giya an kare kai tsaye aljanna ta ka je dakhala aljanna
magana a ƙarshe yake magana ƙarshen ka dai dawwama ce ba ka yi a wuta amma ƙarshen wannan irin wannan hadisan da yawa kuma tsammanin idan ka wata bushara cewa mai kaza zai shiga aljanna ta suka na kurin koya komi akwai ruwa da tsanan kalbanin cikin akamata da albani ya kawo ruwa tabbatatta irin da ya na ce wa in asabahu ma asabahu irin da ruwan ruwan kin zai shiga aljanna wa in asabahu ma asabahu ko ma me ya same shi dai a hanya anan zai shiga aljanna irin cewa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna nan ruwa cikin akan akan cikin akan nazu akwai ruwa da ake cewa duk wanda ya zamanto karshen kalmar shi ta duniya la ilaha illallah dakhala aljanna zai shiga aljanna sai wani ce to aini na ga wani mutuci ne yayi kaza kuma yayi ta yake da an kare nan ma mu ba ma iya yankewa a nan bin mai yanki mai azaba Allah a nan abin da aka tabbatar mai a zai shiga aljanna in ma dai yaushe ne ko ma me ya same shi hanya na azaba kir yakan yi Allah ya azabatar da shi a hanya abinda kurin ɗan wa'ana ke ni irin wannan ruwayoyi suna ba da tabbacin cewa wanda bai shirka da Allah baya dawwama a wuta shine kurin magana shine kurin magana kakka ɗauka wai shikenan kurin kai tsaye ne kuma kenan kaga wannan ya karantar da mu cewa ba ma iya sanin hakikanin lamarin bawa tsakanin shi da Allah matuƙa ba shirka bace ba aqidal ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya mutu bai shirka da Allah ko iya lahi mu ba ma iya tabbatar mai da wuta ko aljanna yau da manzala yana raye iya tare da sahabbai aka ce wani shahidi yace kalla innahu fi nar dan wuta ne annabi abin akwai abin da Allah ya mishi na yayi wani laifi daban hukunku sane ba haka nan dai mu bar bayi tsakaninsa da Allah kada mu mu yanki hukunci shine kuma magana amma lalle na ce wani ya muku mutuwa ya shan giya iya zina amma mu yanke cewa Allah bai kawata miki a a cha liman ya sha in ya so Allah wa Allah Allah kiyaye wannan shine cewa inna la la yaghfir an yushraka bi Allah bai gawarta laihin da aka gama shi da wani amma wa ya gafiru ma duna zalika liman sha Allah yana gafarta laihin da bai kai shirka ba kuma ta liman sha ga wanda ya so ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya riga ya gama Allah da wani faqad tara ithman azima haƙiƙa ya kirkiri laihi mai girman gaske dan babu laifi mai girma a wajen Allah irin ka gama Allah da wani shine iya kolorun laifi shi yasa dan girman shi Allah bai gahurtawa sai ya azabtar da duk wanda ya gama shi da wani ko wani abu kuma mene shi ne cewa wajibi ne sai tun farkon akadari yake magana awal majib al mukallaf ta imani farkon abin da yake wajibi ga mai imani ya kokarin gyara imanin shi tunan wasu rarrika yakan yi amma shirka ita wannan kurin tabbas ne a san fursan ba fadoninta kenan mutum iyakan ce kenan wajibi ne mutum ya kanci tauhidi wajibi karatun tauhidi mai neman tsira gobe kiyama ya shi gidan aljanna lazim ne don ba a gafarta shi yau yan wa a rayuwarmu a yau diba irin yadda ake cin kaso shirka da Allah iri iri ga ta nan wani ma yana aƙidar musulmin shi ɗan barka ba ya biyu ya zo har gida ya same ka ka kirayi aljani iya baka umarni i kaza kaza aka yi me yan waje tsam iya baka umarni aljani ka yarda kana neman agaji me ya kamata a mara lahiyar sai ka rada mishi kuma ka mishi yanwa a yanzu wallahi kowa tana buɗe ta kowane ɓangare mutum yin hankali kana daman shi yan kullum yau gane shaidan a iblis ya yi san na ƙware yadda ka san mai horauta idan iya yawon horauta shi yanzu zoman da yake cikin bahun shi yake dama ko da cikin daji na bahu ya ƙare na daji yake nema kiran shi dan dan giya mazinaci lalatacce shi dan na shi nama dan wannan turun a cikin bahu yake ya gama da su kai mai na kwaran kai mai imanin kai yake hari kun matuƙa wallahi dare a jikinka iya ga akwai kowa bai dangana kun bai man aiki shi dare da rana ya za a yi ya same ka a kaka ce a mu an kare shi mu shi kai ma ya mu shi kenan alisunna ne mu alisunna jama'a shi kenan ya aljanna la ba haka bane sai ka kokarin rayuwa cikin hattara cikin kokarin sanin Allah ka aje ka gama Allah da wani akan jahilci ko akan san zuciya Allah kare mu kenan dai Allah tabbatar da cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gawarta bai gawarta hada shi da wani abu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta laihin da bai kai ba shirka kuma ta liman shi ga wanda ya so in zan gane cewa Allah subhanahu wata'ala ba a shiga lamarin shi da bawon shi ya an ce a hadisin da ya kowanne rashin hudu tsammani wanda za ka san Allah abin da ya so ke yi kuma a nan wasu yin su ɗauka wai haka ake kowa a'a annabi ya bada labarin wani bawa cikin bayan Allah ƙarshen wani magana wanda ya je kiyama an ɗauko takardun shi na aiki ya ce majal basar iya girma masu waɗi girman gaskiya ka ganinka takarda gome ya tara da tara ba abin da ke cikinta sai sabo ya zuri kuram bai girin ba ta kyau haka wanda ke ne ƙolon ruwa zaɓen Allah ko komi ya cika bakin girin takarda 99 ba abin da ke cikin zaɓen Allah aka zo aka gwada mai gadan-gadan ya tabbatar da an ƙare kurin sai wuta ya ka an ƙare kake abin da ya kuma ba gardama don ba mai ƙarya kiran barara ne ba sa mala'iku ne masu rubuta malaikun hafizin suna nan suna ke abin da kuke wannan bawa bayan an ƙare gadan-gadan ya tabbatar sai wuta kuran sai da ce mala'iku a ku bari akwai wata takardar shi guda da ta saura da kashi zai ce ya rabbi me ma fa'idar kawo takarda guda ni mai takarda cisa'in da tara ɗari ba ɗaya iya gaba su falafa a kata mimma za a kata ya iya gaba kama a kata haka nan ma ce Allah ce a kawo ta nan ɓangaren an ɗora takarda cisa'in da tara a waccan ɗaya akwai kalmar tauhidi ba ta lalace ba yan wannan ake samun mutum ɓangaren tauhidi ba mushkila amma ɓangaren zaɓen Allah same shi tunan kakiyar tauhidi iya nan amma ga ka tubara da yi to nan bawa sai Allah ya sa a ɗauko wannan takarda mai tauhidi sai a ɗora a wannan ɓangaren wani takardar ɗaya sai ta rinjayi takarda 99 a kashi gidan aljanna kai tsaye wannan menene iya cikin liman ya sha'u ba haka za a maka ba ko za a maka ko za a mun a'a wannan wai akan ta maka Allah abin da ya so ke yi wannan wani bawa ne cikin bayan Allah Allah ya so ya mai haka ba kowa ba za a ma haka maganar ya karantar da mu Allah abin da ya so ke yi yace wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima duk wanda ya kirkiri ya gama Allah da wani ya kirkiri zinihi mai girman gaske Allah ce gaba karta karton ta
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا حسبك نعم الله سبحانه وتعالى nan ma dai iya ba mu labarin halin mutanen ana yahudawa da nasaru yahud bale yahud aka ce alamtara ilal ladina yuzakkuna anfusahum baka ga ba baka ga waɗanda suke tsarkake kansu yahudawa suna kwatanta su ne a gaba suka ce nan abu na'ullah wa abawu nan abu na'ullah wai ba mu ne ɗiyan Allah ‘yan baki haka ta mu ne ‘yan bakin Allah ɗiyan Allah ko ɗiyan ma ‘yan baki wanda Allah ya so cewa kuma suna cewa lanye da kula da jannat illa makana huda au nasara na duka bangaren biyu ne su huda na cewa ai aljanna ba mai shigar ta sai bai hudi su ma nasaru ba mai shiga aljanna sai bai nasari wai ba dan cewa yahuda suna cewa ba ba mai shiga aljanna sai bai hude nasari bai hude bai bai nasara ba balle ma ce ya shiga aljanna a wajen bai hude a nasara kurin isa matsayin shi matsayi ne kuma dan zina maryam mazinaciya da haka bisbar kima ko daya ga isa ke ba ruwan su da magana wai ba da matsayi ga nasara a ce wai aljanna nan kalma ce wanda kowanne a cikin su ke yi su yahudawa su ce ba mai shiga aljanna yesu su mana saru haka ba mai shiga yesu suna cewa lanta masanan naru illa ya ma'aduda yahudawa su wuta an masu shiga wuta wasu 'yan kwanaki ne ana kwanakin bautan malaki su dai kinan su ba sa shiga wuta suka ce musulmi ku za a sa a wajen mu shiga za mu shiga mun yan kwanaki na bautan malaki sai a hudo mu sai kuma ya gurbin mu annabi ta Allah tsiyin ku albarka mun kare ta kenan to wannan shine kin suna yaban kansu cewa su ne ɗiyan Allah ‘yan baki wanda Allah ya so kuma su ba mu shiga gidan aljanna ya su ce ba musu azaba duk wannan yaban kai ne ƙarya ce waɗi suke da baka ba gaskiya ba ne kuma ƙarƙashin wannan yake da cewa kai ma ko ni ma bai kamata ba ni in kwanta kaina aini saliyan bawa ne ni waliyin Allah ne an ta nan walitaka hasa illa a nan ƙarƙashin wannan wasu na kacewa a san ma ba kacewa neman muni ne an ka kai muni ne ma kwasta man kalanin wuni fa kafirin akwai ta ruwa sai ka hana mara tuce na ga cikin wannan littafi na ga ya ulumu din na na ga zaliya kawo na ruwa wa man kana man kalanin wuni fa kafirin don ne ce shi muni ka wuri ne amma kana ofin janna ofin nar a takaice dai uwa magana da bata da tushe bata da inganci cewa dan ka ce kai mummuni ne nan akwai magana cewa Allah a Qur'ani duk inda yake bada umarni da wake yace ya ayyuhal amanu yace yace ita ya ayyuhal amanu yace ya ayyuhal muslimuna ya muslimuna take ya ayyuhal ladina amanu ya ka umarni kenan duk wanda yake cikin layin musulmi mummuni ne na hakika illa cewa a wajen mutane zai yi mu masu kallo ba kai ba kai ka san kanka ka sa idarka amma ni bin san ba abin da yake zuciyarka a zahiri wani musulmi ne amma imani na hakika wannan Allah sani amma kai ya karar kanka ka san matsayinka wata Abdullahi bin Mas'ud da Abu Musulman Khawlani Abu Musulman Khawlani ya shigo ya shigo Baghdad ya shigo wani majalisi ana majalisin Abdullahi bin Mas'ud suka tattauna da wani iya cewa ibn masarwa yake cewa duk wanda yace shi mummuni ne kenan ya ce shi dan aljanna kenan sai aljanna kenan shi ko kaba ce kuskure ne sai abu musulmi abu musulmi tabi'i ne iya cikin wanda ake cewa an mai yana ibrahim alayhi salam an nemi an an hura wuta dan a mai azaba an jewa shi wutar ya hutu lafiya lau abinda da wutar musailama ne ke mai azaba akwai maza ba takaice dai iya cikin wanda aka sa wuta a wannan zamanin wanda umar yake cewa da gode ma Allah da Allah gwada mana irin abin da kamar Ibrahim cikin al'ummata abu zuna kaulani ya shigo ibn mas'ud iya inkarin kalmar cewa kace ne mai imani ne sai ya tsaye da shi sai zama tambaya abdullahi bin mas'ud manzala yana rayi sallallahu alaihi mutane kashi nawa ne ya ce ibn mas'ud ya ce ibn mas'ud ya ce mutane kala uku ne a madina ce dawa dawa ya ce da kahurai gangariya da mummunai gangariya kuma da munafukai wannan su ne ko ya ce da kahurai mummunai da munafukai to ya ce bangare uku ne ko to kai a da bangare kake sai shiru iya wace amsa sai ba ka shi amsa ikirin kacin wani muni mai matsalai a musulma ke cewa ya ce wallahi na imani alkawalin allah na aljanna yanzu in zai mutu ɗan aljanna ne amma musamman abin da ke baya wata mutuwa zan yi amma ce imanin da nake da shi a yanzu na imani allah sai zai aljanna don alkawalin allah ne allah alkawali ya yi kuma allah bai saba alkawali duk masu imani su ne yan aljanna ya ce wallahi imani na a yanzu na imani in na mutu zan shiga aljanna amma ban san ba abin da Allah zai min kayan ajalin yanzu shine kuran dan alƙawarin Allah tabbas tun mai imani abin da yake magana ni ne mace wani mai imani ne gangari a ba san mutunce ka amma ai kai ka san kanka kina kan haka dan ka ce ni mummuni ne in ma ka zama gaskiya haka ne ko ka da man ƙarya ce kai kan kai da Allah amma kai kowa ya san kanshi tsakaninka da Allah wani mu sani ba kenan ni wani ne baya wani shaida ka ce wani mummuni ne kuma cewa mummuni kenan kana layin musulmi na kwarai don wa dukkan musulmi na kwarai mummuni ne wa dukkan musulmi kwarai mummuni ne illa misali ta wani musulmi ne dan aiki da zahiri baɗini ba mu santa ba shi ba za mu ce wani mummuni ne mu san fursa kenan nan da Allah ya hana ‘yan wa hatta a suna annabi sallallahu alaihi ya hana suna wanda yake bada ma'anar yabo misali akwai ya ummu salama akwai matar shi barra barra na ga zainab ce haka ya ummu salama suna suna bai barra kamar ta mai da mai biya ga Allah yace a sauya ta sunan ki zainab kinan haka ina ga wannan ce juwariya ce annabi ya canzawa matar shi suna canzawa yau musulma suna saboda sunan iyawar ma'ana yabo shi malamai ke cewa su imamun nawawi na ibn kasir malamai da magabata suna cewa hatta cikin sunaye da ake yau ta wani taqiyuddin eh tajuddin da duna an ce ta zaki ne bai da kyau hatta imamun nawawi cikin wannan yawo sunan na amudu ya kasu wani zaki din muhiddin tajuddin to nan bai kamata a sa yaro shi ba kada ka sa ɗanka yawan sunaye ne suke ba da ma'ana na yaban mutum kamban addini wace makamban addini ne mewa addinin ka sa bude ma addini zakiyuddin muhyiddin mera addini da ya ce irin sunaye mutum ya bar su kaka sa wa ɗanka irin sunaye duk suna mai ma'anar irin wannan yabo annabi ya canza su kuma ya cikin sunaye wanda ibn qayyim cikin littafi na tutubatul mawlud ko na ga ya ka irin wannan sunaye cikin sunaye wanda suke makaruhi ne bai dace ba ka sa yaran ka irin wannan sunaye masu bada ma'ana ta yabo ta tsarkakewa a takaice dai Allah ce alam tara illa allazina illa allazina yuzakkuna anfusahum nan zargin Allah ke baka ga waɗanda suke yaban kansu cewa su ne ɗiyan Allah masoya Allah wanda Allah bai ma azaba su kaɗai na 'yan aljanna balillahu zaki man sha kinan magana ba wani bace ni kaza ne kinan ba kai ba kai tsarkake kanka Allah shi ke tsarkake wanda yake so sama annabi ke addu'a Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha cikin addu'a da annabi sunnanta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha Allah ka ba raina taqwa kin in zamanto mai tsoron Allah wa zakkiha Allah ka tsarkake mun raina an ta khairu man zakkaha Allah kai ne hiyayyen mai tsarkake rai kai mutum sa cikin addu'a Allah tsarkake ka sai cikin tsarkakakku wanda Allah ke mana yabo dan wani ga lokaci yayi duk da karshen ayan mu badallahi zake man yasha wala yuzuna muna fatila Allah ke tsarkake wanda yake so kuma ba a zalunta ku koda dan kwamsan dan dabino koda gashin nan da yake ri dan dabino kashe fatil ɗan zare da yake tsakanin ɗan dabino ko shi Allah bai zalunta kowa komi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا مخرج من هذا إلا العلم يا أخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداء وفيها الدواء